أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كفركم رسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة دنتي قباء دكراتم na umdatul ahkam wallafa imam abdul ghaniyu al-maqdisi rahimahullahu ta'ala yau shine majalisin mu na 52 a cikin wannan littafin muna 14 ga watan muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1443 wanda yi daidai ga 23 ga watan takwas a kalandar bature idan ba a manta ba sati da ya gabata muna cikin babu tamattu babi wanda yake mana bayani akan aikin hajji na mutum ya hada umara da aikin hajji bayan ya warware aikin umarar shi kuma ya dauki aikin hajjin shi amma dai duka da niyya guda daya idan wurin miƙati mutum zai ce labbaika umaratan wa hajjan kenan idan mutum ya dauki ya kullu wannan niyyar za ya shigo garin makka idan ya shigo garin makka ya yi tsawafi ya yi sa'ai baina safa wal marwa ya yi da aikin shi na umara ya kunce ihramin shi ya shiga cikin gari ya yi da abin da aka haramta mai lokacin da ya dauki ihrami lokacin da ya kasance ma'aikaci ne na aikin hajji ko umara a lokacin nan komi ya ya sabka da kanshi kenan zai zai yi mu'amala irin yadda kowa yake yin mu'amala bayan kwana ko a kwana na takwas ayyamu tarwiya mutum zai dauki shi ma kabbara daga inda yake a cikin garin makka ya tafiya ya yi aikin shi na hajji ba tare da ya maimaita ba qawaful qudum ba ba tare da ya maimaita ba as-sa'i bayna safa wal marwa sai dai wajibi ne sai an yi hadaya a cikin wannan babu muka tsaya mun tsaya hadisi na 228 malai yake cewa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala tamatta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada' bil umrati ila al hajji wa ahda فساق معه الهدي من ذي الخليفة وبدع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الخليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منه أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة عشواط من, من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونهر هديه يوم النحر وأفاد فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس wannan dogon hadisin imamul bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu man saqal budna ma'a babi wanda yake mana bayani wanda ya koro taguwar shi ko abin yankan shi na hadaya daga garin da yake zauwa nan garin makka juz'i na biyu shahi na 167 hadisi mai lamba ta 1692 haka shi ma imam muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu bayani wujuhi al-ihram babu wanda yake mana bayani akan huskokin yin ihrami juz'i na hudu shahi na 27 hadisi mai lamba ta 1211 hadisi ne wanda aka samu shi daga abdullahi bin umar dan umar bin al-khattab yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa tamatta'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada' bil umra ila al-hajj manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tamattu'i can baya in bin manta ba sati da ya gabata mun yi bayani akan niyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewar yayi bayani yake cewa da ana da baya tana iya da gaba tana da baya tana iya komawa da gaba tana iya komawa baya yace shi ma da yayi da ya dauko niyyayin tamattu'i kenan wannan hadisan baya da muka karanta na wancan satin su suke tabbatar mana manzon Allah kirani yayi kuma wannan hadisin shi karan kanshi yana tabbatar mana tunan malin da ya kawo hadisin na abdullahi bin umar sai ya ce tamatta'a nan bi ma'ana ya yi kirani ba tamattu'i ba wannan na aikin hajjin ba wanda muka yi bayani akan shi ba manzu allah kirani ya yi kinan nan tun da can abin da yake cewa yake cewa lawis takbartu min amri mastadbartu da a ce gaba tana iya koma baya ni ma da na koma baya na ɗauki niyyar yin tamattu'i kamar yadda sauran sahabbai na suka yi wanda su koro hadayensu ba suka yi tamattu'i yake cewa da masu fitul hadai da bin koro ba abin yanka na ba walar halaltu ma'akum ni ma da na warware ihrami na nayi abin da aka haramta mun a lokacin da nake da ihrami nayi abin da kowa zai iya lokacin da bashi da ihrami kenan sai kwana na takwas ayyamu tarwiya kuma mutum daga inda yake dauki ya dauki talbiya ya tahi mina ya kwana sannan ya yayi nan arafa a kwana na tara muzdalifa ne ake kwana ko muzdalifa to nan yake cewa tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya hada aikin umara da aikin hajji a hajjin shi ta bankwana hajjin shi ta bankwana shine hajjin da yayi wa dakin ubangiji bankwana yayi wa yayi wa gama garin mutane dukkan su bankwana ya koma garin Madina kuma a wannan hajjin nashi ne ya bayyana wa mutane hakika ya cika musu sakon da aka bashi kuma mutane suka sheda yace musu hal ballagtu suka ce e Allahumma fashad yace jama'a suka ce e kwarai kuma manzo Allah ka isar mana da sako har su uku yace to ubangiji ka shaida wannan shine hajjin ban kwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi a wannan hajjin tashi ta ban kwana ya hada aikin umara zuwa aikin hajji kenan yayi niyya ɗaya lakkan zai yi da wannan niyyar labbaik Allahumma umratan wa hajjan ubangiji zan yi aikin umara da hajji na yi niyyar aikin umara da hajji a tare kina wannan shi ne kirani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ya haɗa aikin hajji da umara aikin umara da hajji a hajjin shi taban kwana wa ahada kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya koro abin yankan shi abin da zai yi hadaya da shi yake cewa fasaka ma'ahul hadayi min zilhulaifa tun daga zilhulaifa wurin da mutanen garin madina suke ɗaukar miƙati tun daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koro abin hadayen shi wa bada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi da ya iso nan zilhulaifa ya fara abin da zai fara fa ahalla bil umra sai yayi nihin sai yayi niyya ya dauki talbiya da niyyar yin aikin umra summa ahalla bil hajj sannan kuma yayi ya darmi niyyar aikin hajji kenan yayi talbiya bangaren umara sannan yayi talbiya kuma ta aikin haji duka lokaci daya wannan shi yake nuna mana kirani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai sakamakon ya koro abin yankan shi yake cewa fatamatta annasu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah mai tsira da amincin Allah shabbata a gare shi sahabban shi suka kwaikwayi abin da yi kasancewar laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana hakika manzo Allah mai tsira da amincin Allah shabbata a gare shi abun koyi ne game da mu ganin manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya yi haramar yin umara da hajji kai tsaye a lokaci ɗaya su masu habban shi su masu kai haka yake cewa fa'ahalla bil umrati ila alhajj sahabban manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi suka ɗauki niyyar yin umara zuwa aikin hajji kenan ihrami ɗaya za su idan sun ɗauka bisa sabke ba ihraminsu ba har sai sun gama aikinsu na hajji yake cewa fakana minan nasi man tamatta'a a cikin mutane da kowanda suka yi tamattu suka yi mutu'a ta aikin hajji kenan suka ɗauki niyyar aikin umara da hajji amma dai bisu bisu koro abin hadayensu ba kenan za su warware ihraminsu kuma da kai wa'inda suka hada su duka guda biyu zan mi aikin umara sai mun yi aishe na aikin umara da ihramin mu har zuwa ƙarshen aikin hajji to shine nan abdullahi bin umar yake bayyana mana yake cewa a cikin mutane fa kana minan nasi man tamatta da kai wa'inda suka yi irin yanda manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi kirani kenan yace fasaqal hadi min zulhulaifa suka koro abin hadayensu daga nan miƙatin mutanen garin Madina shine zulhulaifa yace wa minhum man lam yuhdi a cikin kuma mutanen wanda suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai wanda ba su koro abin hadayensu ba yake cewa falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama makka lokacin da manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya zo garin makka qala lin nas a lokacin da ya ce wa mutane kenan kamun wannan hadar ta manzo Allah zan mu fahimta nan kalmar tamattu malam abdullahi bin umar da ya kawo ta ba yana nihin tamattu'in ba da muka karanta a baya ba wanda yake nuna mana ba a yi ɗauki niyyar yin aikin umara sai lokacin ka mutum ya shigo garin makka ya yi aikin shi na umara ya warware ihramun shi sai kwana na takwas ya mai da ihramun shi ya ta yi aikin hajji ba shi ba ne ba abdullahi bin umar yake ya'ani a tamattu al'irani a nan tamattu'in da yake faɗa shi shi ne gama aikin hajji da umara ba tare da warware ihrami ba shi ne kirani wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma nan Abdullahi bin Umar yake bayyana mana yake cewa a cikin mutanen wanda suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda hajji ne kasa da kai mutane irin dubu arba'in wanda suka zo tare da manzon Allah wanda suka haɗu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wurin shi ne yake cewa to daga cikin mutanen da suka zo wanda suka ɗauki miƙati suka ɗauki harama niyyar aikin hajjinsu daga miƙatin mutanen garin madina shi ne zulkulefa da kuwa waɗanda suka koro abin yankansu kuma da kuwa wanda ba su koro abin yankansu ba kenan waɗanda ba su koro abin yankansu ba su ne yanzu manzan Allah zai mana hukuncinsu tunda su ma irin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya haka su ma su kai kenan kowa a wannan yanayin ya ɗauki haramayin kirani za ya zo garin makka za a yi umara ya tsaya da ihramin shi yana mai niyyar aikin hajji har sai lokacin ya gama aikin hajji shi sannan ya warware ihramin shi shi kuma ihramin nan shi ne yake nuna mana duk wani abin da a wajen ihrami yake halaka a gare ka lokacin da ka shigo cikin ihrami haramun ne kamar cire harci kamar saduwa da iyali kamar aske kai da wa'ansu abubuwa makamantan haka wannan su ne ake kira mahzuratul ihram daga lokacin da ka ɗauki wannan haramar hakika komi ya zamanto haramun a gare ka to haka zaka tsaya a cikin wannan haramcin daga zawwaka garin makka har zuwa lokacin da ka gama aikinka na hajji wannan shi ne ake kiran shi ƙirani shi kuma tamattu'i idan ka zo ka gama aikinka na umara zaka cire kayan aikinka ka koma ka sanya kayanka na gida ka yi mu'amala irin yadda kowa yake yin mu'amala sai kwana na takwas ka mai da kayan ka kai aikin aiki an gane bambancin to shi ne nan lokacin da suka shigo garin makka kenan kowa daga cikin sahabbai ya ɗauki niyyar yin kirani amma ne da suka shigo garin makka tun da a cikin sahabban da kai wanda ya koro abin hadayen shi da kai wanda bai koro ba abin hadayen shi ba lokacin da suka shigo garin makka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu man kana minkum ahda duk wanda daga cikinku ya koro abin yankan shi abin hadayen shi fa innahu la yahillu lahu fala yahillu min shay'in haruma minhu hatta yaqdi hajja a wannan yanayin babu wani abu wanda yake halatta akan shi wanda da wanda aka haramta wa mai ihrami har sai ya gama aikin shi na haji duk abinda muke yi na yau da gobe lokacin da muka sanya ihrami aka ce mana haramun ne to babu wani abin da zai halatta a kanmu babu wani abin da tilas ne mu rike kawunanmu har sai lokacin da muka gama aikin hajji amma dai gawa ga wanda ya koro abin yankan shi kina wannan shine zai yi hakuri ya zamna ya kirani irin yadda manzan Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake cewa fa'innahu la ya hillu min sha'in haruma min hatta ya ƙafi hajja hakika babu wani abu wanda ya halatta a kan shi wanda aka haramta mai na daga mahazuratul ihram hatta ya ƙafi hajja har sai ya gama aikin shi na hajji kenan kwana na ranar yanka kenan yake cewa mallam yakun minkum ahda wanda kwa bai koro abin yankan shi ba falyatuf bil baiti to ya tahi yayi dawafi ga dakin ubangiji yace wa bis safa wal marwa kuma ya tahi yayi safa da marwa wal yuqassir bayan ya gama wannan abubuwan guda biyu sai ya zo ya yi saisaye ya yanke kanshi ya yanke ya yanke gashin shi ko wal yuhlim kuma ya cire ihramin shi kinan wanda bai koro ba abin yankan shi ba yana da zai taho ya yi umarar shi idan ya gama umarar shi ita ya yi aski ko ya rage daga cikin kan shi sannan kuma ya cire kayan shi kunga ai hukuncin ya sha ba kenan wannan biyun kirani da tamattu'i manzo Allah yayi bayanin su yake cewa summa yuhil bil hajji sannan ya ɗauyi harama ya ɗau niyyar yin aikin hajji a rana ta takwas kenan wanda Allah ba shi iko yake da ya kora abin yankan shi kenan shi sai ya tsaya ba ya warware ihramin shi ba wanda kwa ya warware wanda kwa bai koro abin yankan shi ba kenan shi kuma idan yayi safa da marwa yayi tsawafi yayi safa da marwa hakika zai warware ihramin shi sannan kuma rana ta takwas ya dauki haramai yin aikin hajji yace wa mallam da hadaya amma dai a cikin waɗanda ba su koro abin yankansu ba suka ɗau niyyar aka suka suka bi umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu kuma a cikin garin Makka bu samu ba abin yin abin da zai yi hadaya ba yace to falyasum salasata ayyamin ya azumci azumin kwana uku fil hajji a kwanuka na aikin hajji yace wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi kuma azumi guda bakwai ko kwana guda bakwai na azumi idan ya dawo cikin yallan shi wannan ga wanda kenan bai samu ba abin da za a yanka ba yace fatafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina qadima ila makka manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ya shigo garin makka sai da ya tawafi yace wastalamar rukuna awwalu shay'in farkon abin da ya dawa ya taba a cikin ka'aba shine ar-rukun shine al-hajarul aswad da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wara yin tawafin shi yace bayan haka sun mahabba salasata ashawatin min as-saba sannan yayi sassaka kewaya guda guda uku daga cikin kewaya guda bakwai wanda ake yi na tawafi wa masha arba'atan su kuma sauran guda hudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tahiyya a cikin su wa raka'a hina qada tawafahu bil baiti yace kuma sai yayi yayi yayi yayi sallah yayi raka'a guda biyu bayan ya gama tawafin shi indal maqami wurin da maqamu Ibrahim yayi raka'a guda nawa raka'atayn yayi raka'a guda biyu shine yake cewa raka'a hina qada tawafahu bil bayt inda al maqam rak'atayn ko manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya bayan ya gama tawafin shi yayi raka'a guda biyu daidai maqamu Ibrahim yace sun mansarafa sannan ya juya baya fa aka safa yazo dutsen safa wa tafa baina safa wal marwa sab'ata ashwatin ya yi tawafi ya kai da kawo tsakankanin safa da marwa su su su su bakwai ya ce sun malam yuhil min shay'in haruma minu hatta qada hajja a lokacin da yi wannan aikin babu wani abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta wa kanshi duk abin da aka ce mai ihrami haramun ne yi shi sa turare yanke harce sanya sanya sutura irin wanda ake sawa a gida da aske kai da makamantan haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dukkan su ya nisance su ya ce hatta kada hajja har sai da ya gama aikin shi na hajji wa nahara hadaya yawman nahar kuma ya yanka abin yankan shi ranar da ake yanka ranar layya kenan yace wa afada fatafa bil bait manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yayi tawafi wanda ake kiran shi tawafin bankwana yace summa halla min kulli shay'in haruma alaihi sannan manzo Allah ya warware ihramin shi waccan niyyar da ya dauka ta aikin haji ya kare ta gama yace sannan duk abin da yake haramun ne akan shi a wannan lokacin ya koma halaka ne akan shi saboda mi saboda ya warware ihramin shi yace wa fa'ala misla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma sauran sahabbai sauran mutane suka aikata kwatankwacin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata su waye suka aikata man ahada wanda ya zo ya koro hadaya shi fasaƙal hadayu minan nas man ahada wanda ya hadaya fasaƙal hadayu minan nas ya koro hadaya shi daga cikin mutane kina wannan hadisi idan muka diba zan mu gani nan yana tabbatar mana ayyukan hajjin nan guda biyu manzan Allah ya tabbatar da sahabban shi akan haka ya huto daga gida ya zo zulhulaifa yana da niyyar yin tamattu'i amma dai kasancewar ya koro abin abin yankan shi manzan Allah sai ya yi aiki sai yi niyyar aikin umara game da hajji zai zarce har zuwa aikin hajji wannan shine kirani ya koro abin hadayen shi diba da kyau ya koro abin hadayen shi abin yankan shi da ya koro ya zo zulhulaifa inda suke daukan ihrami inda miƙatin mutanen garin madina da ya zo nan sai ya dauki haramun yin aikin hajji yin aikin umara da hajji aikin umara zuwa ga aikin hajji kinan ba warwarewa tsankaninsu zai yi aikin umara da niyya daya ya wuce ya yi aikin hajji da ihrami guda ɗaya ba tare da ya warware ba ya umarci sahabbai kasancewar ya yi haka dukkan sahabbai suka yi haka da suka shigo garin makka sai yi shela duk wanda yake ya koro abin hadayen shi to ya tafi ya yi umara ya tsaya da ihramin shi har zuwa lokacin da ya gama aikin hajji wanda ku bai koro ba ya ta yi tsawafi bayan ya yi tsawafi ya ta yi safa da marwa ya cire kayan shi duk abin da yake halatta ga kowa shi ma ya halatta gare shi sai ayyamu tarwiya kwana na takwas daga inda yake a cikin garin makka sawa'un cikin otal in shi ne cikin gidan shi ne ko cikin gidan wani a lokacin da ya dauki haramai ya dauki talibiya ya fito daga gidan shi ya tahi ya fara aikin hajji ga wanda bai koro abin yankan shi ba ga wanda kuma bai koro abin yankan shi ba ya nemi abin yanka a nan garin makka bai samu ba to za a yi azumi guda guda uku a nan cikin haram bayan ya dawo gidan shi cikin iyallen shi zai yi azumi guda bakwai wannan shi ne hukumci daga ƙarshen hadisin kuma abdullahi bin umar yake bayyana mana ga hayan da manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin shi na umara da ya shigo garin makka yake cewa ya yi tsawafi ya fara tsawafin shi ne daga ruko daga hajarul aswad ya shahe shi ya yi tsawafi guda bakwai uku yana sassaka hudu yana tahiya ya ce bayan ya gama ya ce sai ya zo ya yi siraka'a guda biyu a nan makamu ibrahim bayan ya ida sai ta yi safa da marwa guda bakwai ya ce da ya dawo ya ce kuma ya zamuna da ihramun shi duk abin da yake haramu a kan shi ya rike kan shi bai yi shi ba har zuwa lokacin yanka ranar yanka bayan ranar da ranar da ranar da aka gama aikin hajji kina wannan shi ke nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kirabi kuma bayan haka kalkashin hadisin zan mu ga mashru'iyyar koro abin yanka kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kuma hadisin yana mana bayani akan nau'ikan nan guda biyu na aikin hajji shine tamattu'i da qirani kuma lalle warware ihrami ga wanda bai koro abin yankan shi ba bai koro abin hadayen shi ba hakika ja'iz ne halak ne kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce su kuma wanda bai samu ba abin yanka ba abin da yake kan shi shine ya azumi guda uku a nan cikin hajji sannan ya ya azumci azumi guda bakwai a cikin iyallan shi kuma wannan azumin da zai yi kafara ce game da abin da ya aikata kafara ce kamar mai gurbi ne ga wannan hadayyar tashi kuma idan muka diba hadisin yana ƙara karantar da mu shahin alhajarul aswad lokacin da za a fara tawafi kamar hadisan da muka karanta a wancan satin kuma hadisin yana ƙara tabbatar mana lalle kewaya guda uku ana yin su ne da sassaka shine arramalu ko kuma alkhabar sannan kuma guda ba guda hudu da suka yi saura ana tahiya lokacin da ake tawafi da su kuma hadisin yana karantar da mu mashru'iyya raka'a guda biyu a wurin maqamu Ibrahim kamar yadda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kuma hakika sa'i tahiya tsankanin tawafi tsankanin safa da marwa ana yin shi so bakwai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kuma ga wanda ya aikata kirani hakika yana warware ihramin shi ranar yanka ranar sallah kenan yanan daga an yi yanka kenan dukkan ayyuka sun kare na aikin hajji a wannan lokacin mutum zai warware ihramin shi bayan afwan bayan tawafi na ifada bayan tawaf na ifada wallahu ta'ala sai hadisi na gaba الحديث التاسع والعشرون بعد المئتين حديثنا دريبيو دا عشرين لتقص عليك تيوى أن عائشة رضي الله عنها قالت قلت فتلت قلاعد, رسول قلاعد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا وانا حديث امام البخاري يا فتر الشيء اتكين انغانتacen littafin shi a cikin kitabul hajj babu man ash'ara wa qallada bi zil qulayfa thumma ahrama babu wanda yake mana bayani ga wanda ya shelanta abin hadayen shi shelantawa mutum ya zo cikin jama'a ya ce da kaza da kaza da kaza wannan su ne abin hadayana ko kuma jama'a ku kalla waɗannan su ne abin hadayana shi ne al'isha'a mutum ya shelanta abin hadayen shi bayan ya shelata sai rataya musu abin ratayawa a cikin anan garin hulema a nan anan zulhulefa sun ma'ahrama sannan ya ɗauki haramayin yin aikin hajjin shi idan muka diba hadisin jusu'i na biyu shahi na 169 hadisi mai lamba ta 1696 haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisin a cikin ingantaccen littafin shi babu istihbabu ba'sil hadi ila al-haram babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin aika hadaya zuwa ga harami mai ita yana gida amma da yana iyawa ya tura ta kamun shi ya isa juz'i na hudu shahi na 89 hadisi mai lamba ta 1321 hadisi ne wanda aka samo shi daga siddiqa uwan mummunai ya siddiqi aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa fataltu qala'ida hadayi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biyadi take cewa na tubuka abun ratayawa hadayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da hannuna takan yi tsimmani takan yi igiya ce ita dai da hannunta take bayyanawa ita ta tabkawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin hadayen shi yace summa ash'araha wa qalladaha sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shelanta wa jama'a ga abin hadayana ya rataya musu wannan abin da Aisha ta tabka au qallatuha a wata riwaya yake cewa ita ta rataya musu da wannan shi ke nuna mana ba a bar mata ba a baya ba dukkan wani aiki wanda ya kamata a dahawa miji hakika ya dace a dahawa mai yana da kyau kamar yadda matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke taimakawa summa ba'asa biha ila albayt sannan a nanzil hulaifa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamun ya dau ihrami sai ya aika ta ya aika hadayen shi a kai ta zuwa ga garin makka amma dai shi yana da kina wannan shi yake nuna mana halaka ne mutum ya tura shi kuma shi yana da yake cewa aisha take cewa wa aqama bil madina manzo Allah sai ya koma ya zamna a cikin garin madina bayan ya tura su kinan bai dauki ihrami ba yake cewa fa ma haruma alaihi shay'un kana lahu halalan babu wani abinda ya kasance halak ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya haramta wa kanshi a lokacin da ya kasance a cikin garin madina kina wannan shi ke nuna mana dan mutum dan ya tura abin hadayen shi bai nunawa ya shiga cikin ihrami ya shiga cikin aikin hajji kenan dukkan wasu abubuwa wanda suke harama akan shi bai yiwa ne su haramtu sai lokacin da ya zo ya dauki harama daga miƙati a lokacin nan ne yake kasancewa amma dai dan mutum dan ya tura abin hadayen shi hakika ba ba ba ba baya cikin baya cikin aikin hajji shine kenan daga cikin abubuwan da zan mu iya ɗauka a cikin wannan hadisin mustahabbancin aika hadaya zuwa ga ɗakin Allah zuwa garin makka kamun shi mai hadayan ya tahi yamin kuma mai hadayan ya ɗauki haramar yin aikin hajji kuma hadisin yana nuna mana ko yana karantar da mu shelanta hadaya kuma da rataya mata alama wadda idan an ganta za a gane kamar kamar kamar kamar wata fata ko kamar wani tsimma ko kamar wani takalmi ko kamar bawon ince kamar yadda aka samu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sun aiwatar da haka kuma mai ihrami kamar yadda aisha take bayyana mana mai ihrami bai kasancewa a cikin ihrami sai lokacin da ya zo miƙati ya ɗauki ihrami kuma hadisin yana karantar da mu hakika ba wai wajibi ba ba mutum sai ya kora hadayen shi da kanshi ba mutum yana iya sanya wani ya kora kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada aka kora mai ita kuma hadisin yana nuna mana abin da ya yi mutum ya kora ta ya kora abin hadayen shi tare da alama kenan sabida a gane akan hanya duk wanda ya haɗu da ita ya san wannan dabba ce ta hadaya ba wai sai an tafi can ba a sanya mata kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kina anan anan miƙati anan ya sanya musu alama da aka kora su aka kai su can aka kai su can garin makka duk da kasancewar da kai malamai suna bayani suna cewa kamar da kai cutarwa wani aka rata ya mai bawon ice wani aka rata ya mai takalmi kamar da kai wani nau'i na daga na daga mashakka na daga wahala game da dabba ke cewa malamai wa'an suka mai radi suka ce ai duk ibada inda aka ce da kai almaslaha mahba kawai ba abbata bukata a diba wani shan wahala ko wani abu kurma an yin kai ma ka yi ka ba kanka lafiya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wallahu a'lam sai hadisi na 230 mala yake cewa an Aisha radhiyallahu anha qalat ahada an-nabi sallallahu alaihi wa sallama marratan ghanaman wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Hajj babu taqlidu al-ghanami babu wanda yake mana bayani akan ana ratayawa kananan dabbobi alama abin ratayawa dan su kasance alama ce ga ranar su kasance alama ce ga wanda ya gansu ya san wannan dabbobin hadaya ne idan muka diba juz'i na biyu shahi na 169 hadisi mai lamba ta 1701 haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisi a cikin kitabul hajj babu istihbabi ba'th al-hadi ila al-haram babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin aika hadaya zuwa ga garin makka zuwa ga haram juz'i na hudu shahi na 90 hadisi mai lamba ta 1300 21 hadisi ne na Aisha kuma yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa ahadan nabiyyu sallallahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama marratan ghadaman manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi wani lokaci yayi hadaya da karamar dabba timkiya akuya rago dukkan su ana kiransu al-ghanam kenan wannan shi yake nunawa duk da kasancewar an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hadaya da raƙumma da shanu amma dai kuma wannan bai kore kananan dabbobi su ma su shigo manzo Allah yayi da karamar dabba kuma wannan hujja ce akan lalle ana yin hadaya da karamar dabba kamar wancan hadisai na baya da muka karanta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane suna iya aushirkun fi damin hadisin abu huraira ko yake bayani yake cewa ko mutum koya yi da taguwa ko kuma mutum yayi da saniya ko kuma mutum yayi da karamar dabba ko kuma mutane su haɗu akan dabba guda ɗaya amma dai wannan dabba ta kasance saniya ko kuma ko kuma raƙumi amma dai shi kuma idan aka haɗu makurarta ba so adadin ya huce mutum bakwai kenan mutum biyu suna iya haduwa su sai taguwa su yanka ko saniya su yanka uku suna iya haduwa hudu suna iya haduwa biyar suna iya haduwa shidda haka ma bakwai suna iya haduwa amma dai sama da bakwai sai dai a rarraba wa an su ja wa an su ja kenan bakwai abin da yi kasa ana iya haduwa kuma mutum yana iya yankawa kanshi shi kadai kuma mutum yana iya sayan da yawa ya yankawa kanshi kamar yadda muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sai hadisi na gaba mala yake cewa alhadisul hadi wa salasun ba'da almi'atain hadisi na 231 an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama ra'a rajulan yasuqu badana qala irkabha qala innaha badana qala irkabha fara'aytuhu rakibaha yusayiru an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wan na'lu fi 'unqiha وفي لفظ قال في الثالثة أو قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك وانا حديث إمام البخاري يهوتر الشيئتين كتاب الحج باب تقليد النعم babi wanda yake mana bayani akan ana rataya wa abin hadaya takalmi juz'i na biyu shahi na 170 hadisi mai lamba ta 1706 hadisi haka shi ma imam muslim ya hutar shi a cikin kitabul hajj babu jawazir kubil badana almuhdatu liman ihtaja ilaiha babu wanda yake mana bayani akan halaccin hawan dabbar da aka so a yi hadaya da ita za a kora ta za a kai ta za a kai ta harami idan mutum yana bukata yana iya hawanta zamu ga dalili akan haka ya kawo hadisi a juz'i na 4 hadisi a shahi na 91 hadisi mai lamba ta 1322 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Hurairah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lalle annabin Allah manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ra'a rajulan yasuqu badana ya ga wani mutum yana kora taguwar shi ta hadaya zai kora ta ya kai idan ya gama aikin shi na haji ranar jini ranar layya ya yanka ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun mutu sai ya ganshi yana kora ta yana kasa yana tahiya shi yana kora ta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce irkabha hawo ta mana qala innaha badana sai yake cewa manzo Allah a ai wannan taguwar ta da ya ce ai shi zaba na hawo ta ba qala irkabha sai manzo Allah ya ce hawo ta mana fara'aitu gura kibaha abu hurairu yake cewa can sai na ganshi ya hawo kan wannan taguwar tashi yusayirun nabi sallallahu alaihi wasallama suna tahiyya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ay yasiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama suna tahiyya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alu fi unqiha kuma da kai takalmi a wuyanta ita wannan taguwar tashi ina wannan shi yake nuna mana halaccin sanya wa dabba ko da ya kasance takalmi ne yace wa fi lafzin a wani lafazi qala fi thaniya aw thalitha a karo na biyu ne ko na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai irkabaha hawatta wailaka aw waihaka kai canka hawatta mana ka tuka ka ka ka ka ka ka ka kora ta kuma kai kana bukatar ka hawo kana dahiya a kafa me amfanin ta duk da kasancewar ta shi ai a tunanin shi dabba ce ta hadaya bai kamata ba a hawo ta ba su kuma ai idan muka dauka a jahiliya kamar yadda ubangiji yake bani bayyana mana la tuhillu sha'airallahi wala shahr alhadaya wala alhadaya wala alqala'id ai yana daga cikin abubuwan da suke girmamawa abin yanka abin da za a yi hadaya da shi kasancewar duk da cikin jahiliya ne hajjin da muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu gyare-gyare ne aka mai akan wancan hajjin saboda hajjin an samu isilin shi ne daga baban annabi ibrahim alaihi salam kurma aka sawo shirke-shirke da abubuwa na uwaye da kakanni a ciki da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tsarkake amma dai su ma a jahiliya duk lokacin da za su yi hajjin su ya sun koro abin yankan su abin da za su zubda jini da shi kuma suna matukar girmama abin abin abin hadayin su to shine nan ubangiji yake wannan la tuhillu sha'irallahi wala shahr alharam wala alhada wala alqala'id yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke girmamawa sosai shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace me ya hawo sai yake tunanin a a ai abun abun hadaya ne bai kamata ba a hawo shi ba duk da kasancewar duk yanda suka kasance suna girmamawa da addinin musulunci da ya zo sai ya ƙara kwalliya akan abin da suka kasance suna aikatawa na wanda shari'a wanda ta zo da shi kuma hadisin yana karantar da mu halaccin hawan ita abin abin hadaya dabba hadaya halaccin hawanta ko kuma a tatse ta idan ana buƙatar tatsanta ko kuma wani abu makamancin haka amma dai da kwai hadisin da imamul muslim ya kawo wanda yake nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ya kasance da kwai bukata a wannan halin ake hawanta amma dai wancan hadisin da ya zo hadisin abu huraira ya zo ne am duk lokacin da mutum a dabbar dabbar hadaya ana iya hawanta duk da wanda hadisin da shi imam muslim ya kawo yake cewa irkabha bil ma'ruf idza uljita ilaiha hatta tajida zahaban wallahu ta'ala ala sai hadisi na 232 ala yake cewa na aliyu bin abi talibin radiyallahu anhu qala amarani nabi sallallahu alaihi wa sallama an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha وألا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندها صلى الله عليه وسلم wannan hadisin imamul bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin kitabul hajj babu la yuqin jazaru min alhadi shay'a babu wanda yake mana bayani ba a baiwa mai hawa ba a bashi komi daga cikin abin hadaya juz'i na biyu shahi na 172 hadisi mai lamba ta 1070 da 1716 haka shi ma imam muslim ya hutar da hadisi a cikin gantaccen littafin shafin kitabul hajj babun fi sadaqati bi luhumil hadi wa juludiha wa jilaliha babu wanda yake mana bayani akan sadaka da da da naman hadaya ko kuma hatatta ko kuma sirdinta abinda ake shinhuda mata a sama ana hawanta juz'i na hudu shahi na 87 hadisi mai lamba ta 1317 hadisi ne wanda aka samu shi daga aliyu bin abi talib yarda Allah shi tabbata a gare shi wannan hajjin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hajji ne wanda shi ali daga Yaman ya fito shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito daga garin Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aliyu bin abi talib yake cewa amaranin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an aquma ala budnihi manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya umarce ni da in tsaya akan taguwoyin shi albudun shine jam'u badana shine jam'i ne na na na taguwa daya idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi da ya tsaya akan taguwoyin shi tunda a wannan hada a wannan bahajjin nan na ban kwanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya yanka raƙumi guda 100 ya yanka ya yi hadaya da raƙumi guda ɗari ya yanka da hannun shi guda 63 guda 63 ya soke da hannun shi sannan ya sanya ali da ya ida su sauran kuma ya tsaya a kansu yake cewa umarnin da manzan Allah ya mai ya ce wa an a tasaddaka bilahmiha wannan taguwan nan dukkansu guda ɗari dukkansu in ta yi sadaka da namansu wa juludiha kuma da fatunsu wa ajillatiha kuma da abin shinhudarsu shine sirdi duka abin da aka zo da su ka a koma da shi dukkan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada su kyauta wane ne gwanin kyauta ka in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tawuwa 100 aka kawo dukkan su aka yanka kuma aka ce kowanne dukka naman su da fatunsu hatta da sirdin da yake saman su dukkan su a bada su sadaka yake cewa manzo Allah ya umarce shi akan haka yake cewa wa Allah util jazzara minha shay'an amma dai haramun ne ga mai hawa a bashi wani abu daga cikin naman ko a bashi wani abu daga cikin matan ko a bashi wani abu daga cikin sarki bashi da hurumin ya ci yake cewa nahnu nu'tihi min indina mu mu za mu biya shi za a bashi kuɗin da ya kamata mu bashi amma dai wannan naman namu ka saki a bashi baya cikin waɗanda za su ci sadaka wannan hadisin idan muka leƙa zamu gani yana karantar da mu mashru'iyyar yin hadaya kuma yin shi mashru'iyyar nan tana tabbatar mana aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kasancewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da haka kuma mafi kyan hadayan shi shine mutum ya yi ta da yawa saboda mabukata na wannan abin da za a yanka ina idan mutum yana da hali idan ya tahi ya yi ta da yawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka taguwa guda ɗari kuma ana so mutum idan ya yi hadayen nan ya yi sadaka da ita amma dai kuma ba a haramta mi ba da ya dauka daga cikin naman ya ci ya yi wani abu da shi kuma hadisin yana karantar da mu haramcin baiwa mai wawa wani abu daga cikin daga cikin wannan hadayar sawa'un naman ta ne ko hatar ta ne ko kuma wani abu ne wanda aka shimhuda ko sirtinta aka zo da shi ibn daqiq al-eid yake cewa wallazi yukhsha minhu fi hadha an taqaw al-musahamata fil ujra li ajli ma ya'khudhuhu al-jazzar min al-lahm yake cewa abinda ake tsoro akan haka da aka haramta wa mai hawa ya ci kudin ya ci namun ya ci a bashi a bashi sadakan naman layya namun hadaya yake cewa saboda ka aje idan an bashi naman ya ce to shikenan a tauye mai daga haƙƙin shi ko kuma a ya ce a wannan kudin da aka bani ya yi yawa saboda wani abu dai makamancin haka kamar wannan namun ya kasance mu'awada ce kamar an yi rekomfansan shi ne akan wannan aikin da yi kinan saboda haka ake tsoron a baiwa nama yake cewa fa ya'udu ila mu'awada fi nafsi al-amr kenan zai dawo kamun ne na baka kenan ya huta daga cikin kenan shi wannan ba sadaka bace ba aikin shi ne ka bashi saboda haka ake aka haramta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku bari mun zan mu biya shi yake cewa Imam al-Bukhari yake ce amma idza udiya ujratu kamila amma dai idan mai hawa ya zo muka yi zinga da kai wani ina da dabba ta hadaya guda 100 zakka yanka mun zakka hede mun zakka daddatsa a baiwa masu masu masu masu mabukata sai ya ce eh wani zan maka wannan aikin a kaza to shikenan ba matsala an yi zingaye zan bashi kaza shikenan an kare ya sani da amma bai da rabo a cikin nama sai da aka kare aka dauki kudin shi aka bashi yace to wannan ba wani laifi idan ka dauka ka bashi babu wani laifi kenan wannan ya huta daga cikin haiz ya huta daga cikin da'ira ta kariya shi ne sakamakon shi da nama shine abinda ake nema kuma hadisin yana ƙara karantar da mu halittin wakkala wani ya yi tsaye akan hadayenka kamar yadda ake yi masu ejoji sai su amshi kudi su wakkala su masu hadaya sai su ba su su dai su yi su kuma su su yi musu wannan duka halaka ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wakkala Aliyu bin Abi Talib akan hadayar shi hadisi dai ya mana saura mu karasa shi sai mu shiga babu sabon babu Allah ta musa wala yake cewa alhadisu salis wa salasun ba'da almi'atain hadisi na 233 an ziyad bin jubayr qala ra'aytu ibn umar qad ata ala rajul qad anaha badnatahu yanharaha faqala ib'azha qiyaman muqayyadatan sunnata muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wannan hadisin imam bukhari ya wutar da shi a cikin babu kitabul hajj babu ta babu ta babu nahril ibli muqayyadatan babu wanda yake mana bayani akan soke taguwa tana kulle juz'i na biyu shahi na 171 hadisi mai lamba ta 1713 haka shi ma imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu tahrimu al-budna qiyaman muqayyadatan babu wanda yake a babu nahri albudna qiyaman muqayyadatan babu wanda yake mana bayani akan soke taguwa tana tsaye amma dai a kulle juz'i na 4 shahi na 89 hadisi mai lamba ta 1320 hadisi ne wanda aka samu shi daga zayyad bin jubair bin hayya bin mas'ud bin mut'ib al-thaqafi al-basri tabi'i ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tabaka ta uku na masu rawaito hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malaman hadisi dukkansu sun wasaka shi sika ne ana amsar hadisin shi ya mutu a shekara ta 154 kamar yadda imam zahabi ya ambato a cikin alkashif juz'i na daya shahi na 409 ya mutu a shekara ta 154 yake cewa ra'aitu ibn umar na ga abdullahi bin umar qad ata ala rajulin qad anaha badnatahu ya zo wa wani mutum wanda ya kwantar da taguwar shi zai soke taguwar shi sai da ya kwantar da ita da abdullahi bin umar ya ga haka sai ya taso ya zo wurin wannan mutumin yan haruha diddan ya yanka ta kenan kwantar da ita yayi diddan ya soke ta faƙara sai abdullahi bin umar ya ce ib'atha qiyaman tada ta tsaye muqayyadatan amma dai ka kulle ta sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wannan hadisin yana karantar da mu haramcin yana karantar da mu yanda ake yanka yanda ake soke taguwa ana kulle ta a tsaye a soke ta wannan shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da kwai karhancin kamar yanda a yanzu ake yi ana sunfiya ta ne ana sunfiya ta ne sannan a kulle mata ƙawaruwa sannan a yanka ta duk da wannan da kwai karhanci akan haka amma dai kasancewar yanayin bai ba da dama wuri ne wanda yake wuri ɗan kaɗan kuma a wurin yanda yanayin yanayin mutane suke yanda suke tsoro ka aje taruwar ta musu lahani in aka sunkuyata ya yi zauwa da sauƙi akan haka to an su malamai sun ce ya halatta duk da kasancewar da yawa a salaf sun ta yi a kan karhancin yin haka yin amma abinda yake sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne a soke taguwa tana tsaye a kulla amma ke kenan wannan shi ne karshen wannan babin babu a tamatto kenan abinda zan iya fahimta akan shi a tamatto abinda duk hadisan da malam da ya kawo mana ya kawo mana su ne don ya bayyana mana ayyukan hajji guda biyu wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi umarni da su a cikin hadisan da ya bayyana mana ya fara mana bayani akan tamattu'i tamattu'i shi shine mutum ya huta daga gida idan ya huta daga gida ya isa miƙati wurin da zai ɗauki harama talibiya niyyar yin aikin hajjin shi a lokacin nan zai ƙulla niyya imma niyyar shi ta kasance tamattu'i za a yi ko kuma kirani za a yi ko kuma ifradi duk da shi wancan satin mun yi bayani akan matsala yadda malamai suka samu sabani hatta da su imamul albani sun ce babu wata hira wani ifradi saboda ba a samu ba manzo Allah ya zo da shi hukun bai magana da shi ba wannan hadisan duka da muka karanta sun muna bayani ne akan tamattu'i da kirani tamattu'i shi shine idan na zo zan yi aikin hajji na ba na koro abin yankana ba zan yi niyya zan ɗauki harama a nan miƙati da umara kuma da aikin hajji idan na shigo garin makka zan tafi in yi tawafi in yi sa'ai bai na safa wal marwa bayan na yi tawafi kamar yadda manzan Allah yake yi idan ya yi tawafi yana zauwa ya yi raka a guda biyu a nan makamu ibrahim ya ta yi safa da marwa ya zo ya yanke kanshi ya aske kanshi ko ya cire wani abu daga cikin kanshi ya kare umara a lokacin da ya gama umara sai ya warware ihramin shi ya koma wannan abin da izarin da rida'in da ya kulla sai ya ta ya hudda su ya sanya kayan shi na gida iyalan shi sun halatta gare shi ya yanke kanshi ya yi duk abin da wanda ya ɗauki harama yake haramu a kanshi wannan a lokacin nan ya zama to halaka a kanshi sai kwana na takwas idan Allah ta yi mu kwana na takwas daga inda yake a cikin garin makka kurum zai dauki talibiya zai dauki talibiya niyyar aikin hajji ya tafi a fara aikin hajji da shi amma dai shi ma da kwai hadaya a kan shi shi kuma wanda ya dauko wanda ya koro hadaya shi ya iso miƙati ya harama aikin umara zuwa aikin hajji al'umratu ilal hajji umara zuwa aikin hajji kinan ka hada su idan ka shigo garin makka zaka tai kai tawafi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kai tawafi kai kai raka'a guda biyu a nan maqam Ibrahim ka tai kai safa da marwa sai ka dawo ka zo ka zama kana jiran aikin hajji baka warware ihramin ka ba zakka ci gaba kamar ka zakka ci gaba da aikin ka zaman da kake yi ba duk abin da yake haramun akan mai ihrami ya haramta akan ka ba ka yi babu wani abin da ya halatta a kanka wanda da kake yin shi a cikin gida kenan haka zaka tsaya ba ka warware ihraminka ba sai ranar yanka bayan ka ta yi kayi tsawafin ifada amma da kai ma za ka koro abin yankanka kuma kai ne wanda ka koro abin yankanka kenan kai ma za ka yanka abin yankanka duka waɗannan guda biyun wanda bai samu ba abin yanka ba za a yi azumi guda uku a nan lokacin aikin hajji kuma azumi guda bakwai idan ya dawo gida wannan shi ne kafarar shi an gane sannan kuma malin ya shiga mana bayani akan hadisai wanda suke nuna mana lalle ana ratayawa ana sanyawa abin hadaya wanda aka koro ana sanya mai alama saboda a girmama shi wanda ya gani ba ya cutar da shi ba wanda ya gani ba ya sata ba kinin idan ka sanya musu alama zaka koro su ko kuma wanda aka same su a can su kuma ana iya sa musu alama amma dai kamar yadda manzo Allah ya sunna shi shi ne ga wanda zai kirani ya koro su tun daga nan gida ya sanya musu alama kuma alama ana sanya musu ko bata ko wani tsimma ko kuma takalmi ko kuma bawon bawon bawon ice duka wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun sanyawa dabbobin su sannan kuma ya nuna mana wa'ansu irin dabbobi ake yankawa dabbobin da ake yankawa shine kota wanda ake yin hadaya da su ko taguwa ko saniya ko kuma karamar dabba ko kuma a haɗu a taguwa ko kuma a saniya a haɗu mutum bakwai ko ƙasa da haka su haɗu su yanka ta sannan kuma taguwa ana soke ta ne ya ake soke ta sunan manzan Allah kamar yadda ya yi ana ƙulle ta ya soke ta wannan shi shi ne kina abinda zan mu iya fa'idantuwa da shi ga wannan babu wallahu ta'ala alam abinda muka wada daidai Allah ba mu dare shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah taimake mu duniya da lahira Allah sai ya ayyukan hajji nan dai Allah taimake mu ga wanda suka tai ga wanda ba su tai ba kowa Allah taimake shi ya samu ya koma ga wanda ba su tai wasu kuma su tai kowa ya aikin hajji Allah taimake mu abu ne wanda ana ta karantawa sai dai in an tafi ayyukan su tabbata insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk